والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله حدثنا قبيصة أتي قبل كرات اللتاف سوى البخاري يومنا سافير لتنم عشرين لبقي ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara ɗaya wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan takwas watan augusta kalandar albashi shekara ashirin muna cikin kitabu tauhid littafin ƙarshe a jerin ƙananan littattafai da suke cikin sayar bukhari mun shiga babi da yake magana kan faɗar allah ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilai kuma mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba 7431 yau insha Allah za mu tashi hadisi mai lamba 7432 Allah ya taimake mu ya samu dace إمام البخاري الله يجيكم فيتي حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي أنا afuwan za mu tashi hadisi mai lamba 7,421 hadisin hallat dan yahaya babi da yake magana wa kana arshi huwanin ma haka ku? قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طحمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول wannan hadisin da sanadi zuwa anas dan malik Allah ya kara masa yadda ibn tahman isa yace naji anas dan malik Allah ya kara masa yadda ina cewa nazalat ayatul hijab fi zainab bint jahsh ayar hijabi ta sauka cikin sha'anin zainab yar jahsh mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما a wannan ranar ma'ana ranar da aka ɗaura aurensu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam itare da ita sai iciyar da mutane gurasa da biredi ma'ana shi ne abin da aka wani a da nama shi ne abin da aka walima da shi wa kanat tafharu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam na na zainab Allah ya kara mata yadda ta kasance tana alfahari akan sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat taqul ta kasance tana cewa inna allaha ankahani fis sama Allah shi ya aurar da ni daga sama ana Allah yana sama ne ya daura ya daura min aure Allah ne ainihin kamar waliyinta ga yana cikin suratul ahzab فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها مع الشهادة تجي تتي ألا يا أورد إتا أشكين سما ألا كنينا سما وأن يتجي أكيد المسلمين قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث سنة ديزو أبي هريرة الله يقارى مسيدا دقاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي شو لوكة الله يقام حالتها يا ربوتا أورنسا a saman al'arshinsa cewa lallai rahamata ta riga yi fushina mana Allah subhanahu wa ta'ala ya mai rahama ne gabanin ya yi fushi to da ka sai ka kiyayi fushin mai haƙuri kenan kamar yadda bahaushe yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala rahamarsa ta riga ya fushinsa to da ka duk abin da bai suke masa yake ɗaukewa yake jurewa kuma hadisin da muka gabata mun wuce hadisi Allah maza Allah ya sifanta shi da cewa al-halimul alim ko al-alimul halim Allah masani ne kuma mai juriya mai haƙuri ma'allu sha da ciki da maza Allah ya ce fauka arshi a saman al'arshinsa an gane قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث شما دسنة ليزو أبي هريرة الله قال مسيدا دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخل الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها manzo Allah su salmici wanda duk ya kasance ya yi imani da Allah da manzansa ya tsaye da sallah kuma iba'i azumin watan Ramadan ya zama haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna shin yayi ƙaura fi sabilillahi ko ko a'a ya zauna a garin su da aka haife shi har mutuwa ta same shi qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah afala nunabbi'un nasa bizalik to ba ma ba mutane labarin haka ba saboda wancan lokacin ana maganar hijira wajibi ce dole kowa sai yayi to shine sai annabi ya faɗi wannan magana to shine sai suke ce to ba ma ba mutane labari ba qal manzo Allah sun salme ce inna fil jannati mi'ata daraja lalle a gidan aljanna akwai darajoji guda ɗari adda Allahu lil mujahidi na fi sabili wadda Allah ita tala saboda masu jihadi don ɗaukaka kalmar shi kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard tsakanin daraja kowace da kowace daraja guda biyu nisan da yake tsakaninsu kamar nisan da yake tsakanin sama da ƙasa fa'iza sa'altumullaha in kun tashi roƙon Allah fasaluhul firdaus to ku roƙe shi ibaku a jannar firdausi fa'in na hu ausaful janna ita aljannar firdausi ita ce mafificiyar aljannatai gaba ɗaya wa alal janna kuma ita ce mafi ɗaukakar da aljannatai gaba ɗaya ففوقه عرش الرحمن ita jannatul firdaus a samanta al'arshin ubangiji mai rahama take yake wa minhu tafajjaru anharul janna kuma daga nan ne duk ruwaye na gidan aljanna suke bulbulowa suke bubbugowa suke fitowa mahallu shaida ciki da yace wa fawqahu arshur rahman a saman aljannar firdaus nan al'arshin ubangiji yake kenan wannan ina gaya mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama ita ce aqidar manzon Allah ita ce aqidar sahabbai ita ce aqidar tabi'ai ita ce aqidar tabi'u tabi'in haka atba'u tabi'i tabi'in ita ce aqidar musulunci tunda ake musulunci Allah ina sama an gane قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال وأن حديث لسنديز أبي ذر الجفاري الله يكارى مسيد دايتي دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالي ناتي كما صلاتي عند أبو ذر الجفاري ما زال الله صلى الله عليه وسلم إنا زوني فلما غربت الشمس لوكة درانا تفادي kala manzo Allah sallam ce ya abazar ya kai abazar hal tadri aina tazhabu hadhihi shin ka san ina wannan ranar take tafiya kullun ta hudo ta nan ta fada ta nan qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam nace Allah da manzansa suka sani qal manzo Allah sallam yace fa innaha tazhabu tasta'zimu fi sujud ita rana ta kasance tana tafiya ne sai ta nemi dama ta nemi izinin ta yi sujada ga Allah fa yi uzanu laha sai a yi mata izini waka annaha qad qila laha kai ka ce an ce da ita wata rana in ta je ta nemi izinin in kai ni yi sujada sai a ba ta dama sai ta wuce to kai ka ce wata rana ma'ana na je ke cewa wata rana za ta zo in ta yi sujada din maimakon ta wuce sai a ce da ita irji'i min haisu ji'ti koma ta inda kika zo fa tatlu'u min maghribiha sai rana ta hudo ta mafadarta thumma qara'a sannan ikaranta zalika mustaqarrun laha wannan ita ce matabbata ga ita rana fi qira'ati abdullah a cikin qira'ar abdullahi dan masud ta kaga shamsu ta jiri ne mustafarrin laha rana na gudana a wata matabbata gare ka sai shi ita zalika mustaƙarrun laha wannan shi ne matabbatar ta ta mana za ta yi ta yi zuwa ran da za ta yi ta juya ta koma ta yadda kika fito ma'allu shara ciki da ya ce rana tana tafiya ta je ta nemi ta yi sujada a ina rana take a sama take to da haka kenan wanda da take zuwa ko wanda take neman izinin ta masa sujada a ba ta dama ta wuce shi ma ina sama kenan قال حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد ابن السباق عن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدث وأن حديث لسند زيد بن ثابت الله يقارى مسيدا يباد الأباري ابن السباق قال إتي أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن أبو بكر الصديق الله يقارى مسيدا يا turo zuwa gare ni cewa hada ƙur'ani tattara shuri guda sai na bibi ƙur'ani ina tattarawa daga wajen mutane hatta wajattu akhira surati tauba ma'a abi khuzaimah al-ansari sai na sami karshen surati tauba sura ta tara tare da abi khuzaimah al-ansari Allah ya kara masa yadda lam ajidaha ma'a ahadin gairi ban samu waɗannan ayoyi tare da wani ba in ba shi ba ayoyi guda biyu na karshen suratul baqara fadar Allah da ce laƙad ja'akum rasulun min anfusikum hatta khatimata bara'a ita ita waɗannan ayoyi na laƙad ja'akum rasulun min anfusikum har zuwa ƙarshen bara'a قال حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري يتي ناسا مونا عينين آية تارد أبي خزيمة الأنصاري بيتي لم أجدها مع أحد من غيره أنغاني ثم هل الشاهد ونن آيون دايك كرنتاوا أي تنكر شيء فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة منظور جكادة لن أيكي يازومكم دقتكمكم متني إرمكم mutum ne dan uwanku ba mala'ika ba ba aljani ba ba wata kala aka aiko muku ta daban ba mutum ne irinku aka aiko shi zuwa gare ku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai dame ku shi ma ina damunsa harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi ne gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim kuma ya kasance mai tausayi mai jin kai ga mu'mini sai Allah yake da manzo Allah fa in tawallu in sun juya baya sun ki sauraron wannan abin da kake ga musu fa qul hasbi Allah kace Allah ya ishe ni na rike Allah Allah ya ishe ni la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma to wannan da kake cewa rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma haka ce gabu yana da girma to ai bisa ake ganin sa an gane eh ana ganin sa da daukaka da daraja kuma yana sama to haka ubangiji da haka ubangiji subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala ina sama an gane ina saman al'arshin shi to kaga sai kai mamakin wanda kullun sai ya karanta wannan aya ko waɗannan ayoyi amma kuma sai ce Allah yana ko ina ko yace Allah baya sama ai ta rigima da shi kullun kuma yana karanta wannan aya ko waɗannan ayoyi in wani abu ya same shi ma sai ya ce la karanta la kan ja'a an gane duk waɗannan abubuwan ainihin abubuwa ne da suna warware da yawa daga cikin abin da mutane suke imani da shi a iya abin da aka dora su a kansa Allah ka tsare قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال wannan hadisin da sanadi zuwa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu inda al-karb yayin damuwa da bakin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ilaha illa Allah al-alim al-halim la ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم duk sanda manzo Allah ya samu damuwa wani abu ya bakanta masa rai sai ya faɗi wannan addu'a in ya faɗa gabanin abin da shaka abin ya riga ya wuce an gane to da sai malamai suka ce wannan ita ce addu'ar neman yayewar bakin ciki da damuwa kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki kana cikin ka gwada ka gani duk sanda bakin ciki ya same ka karka yi tunanin komai sai ne la ilaha illallahu al-alimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأن أدوار موتي تابعا إتي لا إله إلا الله العليم الحليم باب أبن بوتاوى دقسكيا دتنشنتا سي الله مسني مي حقولي من جوريا kamar kana ta ya masani wanda da saninka aka yi min wannan abin ko wannan bakin cikin ya same ni ya mai juriya ka arzurta da juriya bisa wannan abin da ya same ni la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abin bautawa da gaskiya da cancanta da dacewa sai Allah ubangijin al'arshi mai girma duk mutum mai daraja mai mutunci mai karamci babban abin da yake shine e kokarin yayewa waɗanda suke ƙasa da shi damuwa da bakin ciki da abin da ya kama da haka a ubangiji a matsayinsa na ubangiji ba abin halitta ba ba a matsayinsa na mutum ba ubangijin mutane shi ya cancanta ya samu wannan sifa din to kana roƙonsa ya ubangiji wannan damuwar da na samu kaina a ciki yaye mun ita fitar da ni daga cikinta la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya da cancanta da dacewa sai Allah rabbus samawati ubangijin sammai wa rabbul ardi ubangijin kasai rabbul arshil karim ubangijin al'arshi wanda yake mai girma ko kuma shi ubangijin karim mai karamci ne kuma haka ubangiji yake mai karamci ne kana ta ya ubangiji don karamcinka yayi min wannan halin da nake ciki to sai ka ga yanzu nan ka nemi damuwarka da bakin cikin ka karasa kaga mutumin da za ka yi magana da shi me yasa kake shan giya me yasa kake shan kwaya me yasa wai wallahi furinsa ne ba aka ba bata masa rai kawai sai wani shaidani sai je zuga shi ka dauki ka rinka shan kwaya sha taba je ka zo na kai ta ludo je ka zo na kai ta karta tafi kai je kai ta kwallo kama manta da wannan bakin cikin da damuwa bakin ciki da damuwa ubangiji yake yadda su sauka shi kadai yake ya dage su da ka duk wanda bakin ciki ko ya samu kansa a cikin yanayin bakin ciki sai ki bin hanyar da ubangiji subhanahu wata'ala ishin fada ah shi isa iyar da bakin cikin isame shi yanzu wata hanya za a ba samu iyayewa sai a koma ta wajen to mutum ina bin wata hanya ba wannan ba shikenan sai ta balbaltar da rayuwarsa kuma shikenan da aka yi shaye shaye ka fara sai mutum ya zama dan shaye shaye idan irin waɗancan abu aka wasu ma wai bakin ciki ya dame su sai su sai su buɗa fim suna kallo su yi kallon wasan kwaikwayo wai dai damuwa wai ta yi yayi musu shi ke wannan duk abin da kake in kaga haram za a rubuta ce in kaji haram za a rubuta duk wani abu da mutum ya yi dalilin wani abu za a rubuta to amma kalla ka ga kalmomin masu daɗi a baka la ilaha illallahu al'alimul alim la ilaha illallahu rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وذاك جني كسامل هذا sannan ubangiji ya yi maka damuwarka bayan ya yi damuwa kuma musanya maka da abin da yake shine alkhairi addu'ar mai wanda ya samu kansa cikin bakin ciki kenan damuwa kunci tashin hankali bala'i wata fitina ga yawa Allah da izinin wa wannan abin ya sauka da izinin Allah waye zai iya yaye shi Allah to da ka duk sanda abu isa ne ka Allah ya saukar maka da shi kuma wurin Allah sai ka ka samu yalwa ka samu yayewa ka samu fita daga cikin damuwar da kake ciki in ba haka ba to shikenan sai a kan abin da ba zai haifar da ɗa mai ido ba Allah ya tsare mu قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثا لسند أبي سعيد الخضري ألا يكارى مسيدا دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الناس يصعقون يوم القيامة متى نزاس سوما أرانر تاشن القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش إنا فرقا وانجم زعل أنا فرفقوا وادقوا نسوما سينترر النبي موسى يناري كد وتكفى دقتراكم الأرش أبنجي سبحانه وتعالى وأن الأرش أبنجي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية sahun malaiku takwas ko malaiku takwas suke dauke da al'arshin ubangijin karen kiyama to ka sani dai kowanne mala'ika guda ɗaya na iya ɗaukar duniya gaba ɗaya shi kaɗai to sai aka ce ranar sai mutum mala'iku takwas za su ɗauko ta za su ɗauko al'arshi kasan ba ƙaramin abu ne to da haka ake cewa da shi a azamu makhluqatin la al'arshi shine mafi girman ababen da duk Allah ya halitta komai na halitta a ƙarƙashin sa yake ba wani wata halitta sama da al'arshi al'arshi ubangiji ne kawai sama da shi amma babu wata halitta sama alashi to wannan al'arshin idan manzo Allah ya farka bayan wannan suma da za a ranar tashin alkiyama sai ga annabi Musa ina rike da kafa ɗaya daga cikin kafafunsa to shine a wata riwaya annabi yake cewa ban sani ba ya riga ni farkawa ne farfadowa ne ko kuwa an saka masa ne shi bai wannan suma wannan suman bai shiga ciki ba saboda yayi nasa a duniya lokacin da ya nemi ga ubangiji ubangiji ce ba za ka ganni ba idage sai ce to kalli dutsen nan zan dan bayyana a kansa idan ya iya daukar haske na ka duba kai za ka gani ubangiji ina yaye hijabin da yake tsakaninsa da dutsen hasken sai taba kan dutsen sai dutsen ya tarwatsi annabi musa kuma kai jifa da shi wuri guda ya fadi ya su to sai annabi yake ta to ko an masa sakayya ne wancan din wancan suman da ya na duniya shine a madadin wannan na lahira mahallu shara cikin hadisin ya ce annabi musa yana rike da kafa daga cikin kafafun al'ashi wa qala al-majshun an abdullah ibn al-fadl an abi salama عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث شيكم هذا سند يزو أبي هريرة الله يقارى مسيدة دقاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فأكون أول من بعث إن متأني سك فاتن سك صوبة أو أن الرانا sai zamantoni ne farkon wanda za a fara tayarwa ni ne farkon wanda zan fara farkawa in ji manzo Allah ni zan fara farfadowa fa iza fa iza musa akhidun bil arsh sai ga annabi musa alayhi salam ina rike da al'arshin ubangiji mahallu sha da ciki shine ubangiji ina kan al'arshi zai zo akan al'arshi ranar tashin alkiyama kowa duk mumini zai ganshi da haka za mu zo mu tarar da wani babi can gaba wujuhun yau ma izin nazir bayan wannan babin da za yi magana akan shi saboda ne saboda a gaya mana cewa ubangiji yana kan al'arshi babu ma da zai biyo bayan wannan din babu ta'arujul mala'ikatu ilayhi wa ruhu abin nan ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi shi ma wannan din ina magana kan ubangiji yana kan al'arshi saboda kan ana zancen abin da ya shafi ubangiji sai kai stephen down daga kowane irin tunani bar kowane irin tunani shi ubangiji halinsa da ɗabi'arsa ta sha bamban da hali da ɗabi'ar ɗan adam sifofinsa sun sha bamban da na ɗan adam da haka yin an ce ina da kaza ko ina kan kaza kar ka ɗauka irin yadda kai ka sani a irin naka na ababen halitta ko naku na ababen halitta a'a shi na sana daban ne na sana daban ne ba wai irin yadda mu muke yin abin haka shi kuma zai yi shi ba da haka waɗansu da suka yi guluwi suka wuce gona da iri saboda tsabar yadda da cewa ubangiji ina sama ina kan al'arshi har daidaita suke su nuna maka su wai irin yadda suka yi zaman na haka ubangiji ya kan al'arshi da sai ka tambaye su ina suka je suka gano kowa ya gani ya gaya musu da haka ba haka ba ne ubangiji ina kan al'arshi ya daidaita akan al'arshi wanne irin daidaito yi shi ya sani ko a cikin mu mutane kowa akwai irin zaman da yake shi shi masa daɗi shi ne yake jinsa ya yi daidai wannan ya masa daidai da haka ubangiji sai yi amfani da kalmar daidaito ɗin sai istawa alal arsh ya daidaita inda ka zauna ka ji daɗi inda ya zauna ya ji daɗi yadda ta zauna ta ji daɗi kowa ya yi zama mabambanci sai ce ai haka shi shi ne i daidaita hakan to da haka to na ubangiji kuma sai ya sha bamban da na kowa ya ike sai mutum ya yi imani ubangiji yana kan al'arshi kuma ya yi imanin ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zo a kan al'arshin tsaron kiyama ya yadda da wannan ya mutu akan haka to sai ranar kiyama sai iga ubangijin a kan al'arshin sannan iga wani irin zama yi amma kul mutum ya saki bai yadda ubangiji yana sama ba ina kan al'arshinsa ba ya daidaita akan al'arshin kuma zai zo akan al'arshin ranar tashin alkiyama za a zo ana ɗauke da al'arshinsa kulwa mutum in mutu bai yadda da wannan matoran kiyama ba zai ga ubangiji akan larshin ba Allah ya dace da mu ya dora mu akan daidai to kuma insha Allah anan zamu kwana idan Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan ne inda muka tsaya abin da muka faɗa kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu mai kyau a duniya Allah ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallama barika ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان الله بالدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين